والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين باب الإعراب وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع والجر يستأثر بالأسماء والجزم بالفعل بلا امتراء فالرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف والجر بالكسرة للتبيين والجزم في السالم بالتسكين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ci gaba da karatun littafin mulhatul i'rabi wa sinhatul adabi wallafar babban malami al'imam alhariri rahimahullahu ta'ala yau muna rana asabar 11 ga watan rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi mawafaka da sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da za mu tashi darasi na shida a cikin wannan littafi mai albarka za a tashi akan babin al-arab باب الإعراب باب الإعراب أنا همزة القطيج لذا أتي باب الإعراب باب الإعراب من دقا أعرب يعربني إعرابا آه تشي الإعراب babban babe ne a littafin nahau ko kuma a ce a babukan nahau idan Allah ya taimake ka ka fahimce shi kyakkyawar fahimta to zai sauwaƙe maka dangane da abin da ya shafi wasu matsaloli na nahau idan kuma baka fahimce shi ba to zai yi wahala ka iya fahimtar wasu babuka kuma in ka san ƙa'idodin larabi to duk sanda za a kawo baka jimla ko ibara za ka iya yarabinta za ka san cewa wannan fi'ili ne ko kuma wannan suna ne a fi'ilin ma wane iri ne meye hukuncinsa sunan ma wane iri ne meye hukuncinsa to shi abin da la'irabi zai taimake ka sai zan in ka zo fassara na wannan ibara din to la'irabi zai taimaka maka ka iya gano to ai wannan shine aiki a wannan ne wanda ya tsayu da aiki a wannan ne aiki ya auku a kansa to wannan shine amfanin da lirabi yake baiwa wato ɗalibin ilimi an gane ko to shine a mala ce babu lirabi wannan babi zai yi magana akan al'irab to idan an ce al'irabu fil lugha me ake nufi da al'irabu fil lugha idan an ce al'irabu fil lugha shine al'idahu a fito da abu fili wal izharu abin da yake loko sai a ciro shi a mai da shi fili saboda fi'ili ne ruba'i bi ma'ana harufansa guda hudu ne akan ce a'araba amma fi damiri idan a zaharahu wa audahahu ya yi la'irabi daga abin da a cikin zuciyarsa kaga abin da ke cikin zuciya asali ya yi ɓoye ki amma kana bayani kaga ka fito da mishi fili to asalin kalmar al'irabu a luga abinda ake nufi kenan amma istilahi na malaman nahau a kamar yadda littattafan nahau duka sun kawo sun ambaci ma'anoni daban-daban to daga cikinsu akwai taghyiru awakhiril kalima لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا wanda shi aka saba da shi a littafin al'ajin romiya ma'ana wani canji da yake samuwar ƙarshen kalma tagayiru a wakhiril kalima a gani ta canza min raf'in ila nasbin wa aujarri ko jazmin wannan canjin da ake samu shi ake kira li'irabi to ba haka dai ake samun wannan canji ba ko kuma kawai in ka ga dama dai ka kawa kalma abin da ka ga dama a'a likhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha saboda sassabawar ma'aikata da suka shiga kalmat in nasibi ne ya shige ta to kaga nasu ba za a samu in rafi'i ne ya shige ta to kaga rafa'a za a samu in jari ne ya shige ta to kaga jarra za a samu in jazumi ne jazama za a samu wanda shi ne ba da likhtilafi likhtilafi al'iwabili ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdira to wannan shine a ta'arifi mafi gamewa kuma wanda aka fi sani kamar misali ka kaulika kamar ka ce zaidun ya ƙumu a gani zaidun ya ƙumu hmm? yawwa zaidun anan ismun ne marfu'un bilibtida'i wa alamatu rafihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sayyihu al-akhir yaqumu haga can saboda amilinsa na ibtida'i na raf'a na shi yasa yazo da raf'a amilin mubtada shine al-ibtida' يقوم شيكما فعل مضارع مرفوع أغني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن نني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر هذا شيكما عامل انسى التجرد من الجوازم كوكما النواسب شيني عامل فعل مضارع shi yasa ya zo da rafa to in ka ce inna zaidan lan ya kuma a ran samu canji can zaidun ya kuma yawwa ha gani ko? to a ya kuma shine zai tsaya madadin khabar wanda ba mu faɗa ba wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan takadiruhu huwa sai ka ce wal jumlatu min al fi'li eh wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarun li zaid su duka to inna zaidan lan yaquma aga samu canji can zaidu raf'a gare shi nan ya zo da mi nasba can abin da yasa ya zo da raf'a saboda ibtida amilinsa rafi'i ne nan kuma dalilin da yasa ya zo da jazma a nasba saboda amilinsa nasibi ne saboda inna harfu eh nasbin wa taukidin تدخل على المبتدا والخبر فترفع المبتدا eh yawa wa yusamma ka gani wa tarfa'u al-khabara wa yusamma khabara to wannan shine to zaidan shine ismu inna mansubun kaga amilinsa anan shine inna wannan ana koya mali arabi eh amilinsa anan shine inna wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufrad wa huwa sahih al-akhir lan harfu nasbin wa jazmin eh wastiqbalin mabniyun ala sukun yaquma aga fi'il ba a ce yaquma ba fi'ilun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم ولخلوه عن نوني التنكير ونون النسوة وهو صحيح الآخر هذا أنا يشيكما آه وفاعله نعم ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو تunda yana koma zuwa ga zaidu sai ka ce wal jumlatu من الفعل وفاعله كو ما بعده في محل رفع خبر إن tun da can ta samu suna tana buƙatar labari to ka gana amilin ya kuma menene lan lan ko lam ya kum zaidun ai zaidu bai tashi ba lam shi kuma harfu جزم أها أه ونفي وقلب مبني على السكون يقوم فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون لتجرده عن الجا... عن الناصب ولخلوه عن نون التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر ko zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri kaga amili na fi'ilin yakum shine lam tajazma da nafi da kalbi ita lan ita ke yin nasba da ainihin nafai da kuma istiqbali gade ko to haka ita kuma lam ita ma tana yin jazma da nafayi da kuma kalbi to shi yasa ake cewa lam harfu jazmin ko nafiyin wa jazmin wa kalbin lan sai a ce harfu nasbin wa nafiyin aidan wasu kibalin sai marartu bi zaidin na wuce tagun zaidu a gani marar fi'ilun madin ko mabniyun ala sukuni litisalihi eh bita'i dhamir ko bita'i al-fa'il siyani eh wa ta'ul fa'ili dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in فاعل بزيد ب حرف جر مبني على الكسر زيد اسم مجرور بب وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر كاغا آمل زيد أنا شيني مي جاري shi yasa ya zama majruri to wannan shi ake bagana akan al-i'rabu اصطلاحا تغيير أواخر الكلمة كو أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها تو wannan shine sassabawa ya danganta me ya shige kalma abin da ya shige ta shi zaka kalla sai a bata wannan hukunci to wannan shine ma'anar li'irabi abin da ya samu ka kawo shi muka maimaita shi saboda bai ambace shi ba to sai ce a baiti na 41 wa in turid kai ɗalibi idan ka yi nufin an ta'rifa al-i'raba ka san ya ake li'irabi ka san menene ma li'irabi to ga kofa za a baka yace litaqtafi domin ka bibi as-sawaba daidai fi nutukika a cikin zancenka na larabci ashe in baka salli arabi ba duk yadda ka so ka faɗi abin da addare ba za ka iya ba kuskure za ka yi izil kalamu duna wulan yi fama saboda ba za a gane ba ba za a fahimta ba kai din da ka karanta ba za ka gane ba masu sauraron gama ba za su gane ba to gara ma ka bari don kana aikin banza ne to shine ya ce fa'innahu shi li'irabin nan bin raf'i yana zamowa ne da rafa kalma ɗayan hudu ne ko dai ka ji an ce kalma marfu'a ce eh sun malijarri na biyu sai jarra ko dai ka ji an ce kalman nan majrura ce na uku wan nasbi ko kuma ka ji an ce kalman nan mansuba ce wal jazm ko kuma ka ji an ce kalman nan majzuma ce to sai ce waɗanga guda hudu lairabi bai wuce su kaga lairabi bai da yawa ko dai su a same su ko a samu wasu haruffa waɗanda za su yi niyaba a kan alamomin abin nan a kan shi lairabi amma waɗannan su ne asali su ne asalin lairabi akwai huruf eh? kamar ya'un ko nunu ko wawun a wasu wurare to niyaba suke yi a ba su ne asalin lirabi ba asalin lirabi su ne waɗannan su ne shi yasa ya fara kawo maka su sai ce to jami'an dukkanin hududin nan ya jiri suna gudana a cikin lirabi eh ko dai kalma ta zama marfu'a ko majrura ko mansuba ko majzuma to zai karkasa maka su farrafu shi na farko kaga raf'a an kira shi arraf'u saboda da'iman sama yake yana saman harafi harafi na ƙasa da shi wan nasbu da kuma ita nasba sai ce kad haƙiƙa dakhala su su biyun nan suna shiga filismi wal mudari suna shigan suna suna shigan mudari bila mumani ba tare da wani abu wanda zai hana ba so da haka suna ana samun raf'a gare shi kamar yadda misalan da suka gabata zaidun ya ƙumu wal mudari da mudari shi ma kaga ya ƙumu zaidun kaga mubtada ne marfu ya ƙumu fi'ilun ne mudari'un shi ma marfu sannan haka wan nasu nasu ba ita ma tana mi tana shigan suna da fi'ili mudari'i na misali inna zaidan lan ya kuma kaga zaidan inna ta shige shi ya kuma lan ya kuma wannan shi ne sun yi tarayya waɗanga abubuwa guda biyu wali jarro amma shi jarra ya yana ta'asirantuwa ma'ana yana keɓanta bil asma'i da sunaye kawai duk sanda ka ji an ce jarra jarra jarra to ana magana suna ne sai ka kiyaye ka zo Rabi. duk inda ka ji an ce majrur jarra to ana magana sunaye ne ba a samun jarra a cikin al'afa'al ayyuka wal jazmu shi kuma jazma shi ya rage cikon na hudu shi kuma shi ma ya sta'afiru yana keɓanta fil fi'ili ga fi'ili kuma wannan magana bilamtirai babu jayayya a kai ko shakka haka take duk wanda kaji ya faɗi aka san haka to jahili ne ko ya yi kuskure amma duk malamai abin da an ka sani kenan ijima'i ne na nuhat wannan takasimin da kaji ya yi shi yasa ya ce maka belamtira ko shakka babu haka abin yake to abin da yasa ya ambaci suna ya ambaci alfa'ilul mudari kaga bai ambaci fi'ilun madin ba fi'ilu amrin bai ambaci kuma alhuruf ba saboda su waɗannan layin mabniye suke la'irabi bai shigansu wancan canjin da an ka faɗa bai shigansu duk sanda za a samu fi'ilun mudari'un to shi za a samu la'irabi haka suna an gane ko amma idan aka ce wannan harafi ne ko aka ce wannan fi'ilun ne madud ko fi'ilu amrin to wannan mabniyai ne wannan canje-canjen bai shiga su ba za ka an ce ga wani hali fi'ilun madun ya zo amma ba mabni ba babu ba za ka ce ba za ka ga an samu wani hali na fi'ilu amrin kuma ya zo ba mabni ba ba a samu wannan ba za ka samu wannan ba a larabci to sai ce farraf'u ta yi wani shi tambaya wai me ake kira an rafu sai mala ya ce don mu akhirul hurufi kai baka san rafa ba shi ne ƙarshen harafi na ƙarshe a yi mai rafa a yi mai zamma yi ke da eh ita an rafu tana layin lerabi a mu tana layin gini in ana magana gini to ta ake kawo ta والنصب كو النصب إتكما نصب بالفتح إتكما معنى تشيني فتحة أواها في فتحة أبودش شيني فتحة damma ko zaka ga tara shi wuri guda ake yi shi yasa ake karanta da damma can an koma wajen malamai ilmul aswat da tajwidi su kuma nasu ta'arifi daban sai an kira ta dhamma saboda labba na rufewa lokacin furta harafin amma su malaman lugha da nahau suka ce a an kira ta dhamma ne saboda a rufe take daga abbanmu ne dhamma shay'a ya tara ko dhammal ashiya ya tara kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to wannan shi ne sai ce belawu kofi kuma ba tare da wakafi gare su ba ba a wakafi ga ma kuma ba a wakafi ga ita nasba shine abin da yake magana galiban su za ga suna bayyana ne a cikin darji in za a sadar da harafi da harafi amma ba za ka zo tsayi ga kalma tana da zamma kuma ka ce za ka tsaya ga zamma ba a sai dai ka ɗaura harafin misali ja a zaidun kana son ka tsaya ga zaid to sai dai ka ɗaure dalun ɗin ba ka ce ja a zaidun ba ka yi ko ra'aitu zaida eh duk ba za ka yi ba ko ra'aitu zaida ba za ka yi wannan ba ba a waƙafi sai dai in misali kake barawa kana koyar da mutum don ya gane amma ƙa'idar kira larabci to ba a waƙafi ga harafi al'arabu la taqifa ala mutaharrikin wanda ita ce ƙa'ida laraba ba sa waƙafi ga harafi mai wasai yana da wasali to sai su daure shi ja a zaid eh to haka suke cewa amma in fataha ce to sai su tsaya ga alif eh ja a zaida eh ba za ka ce ja abin nan kai ra'aitu zaida ba za ka ce ra'aitu zaida ba a sai ka sa alif saboda wannan tanwini wadda shi ne ka'ida in ko bai ɗaukar tanwe ne to sai ka ɗaure harafin sai zan ya yi tarayya da ainihin mai zama al-madmum al-madmum kawai misali ahmad eh to kaga sai yan awaƙe ne za ka ce ra'aitu ahmada sai ka sa aliful itlaq amma in ba zarura waka ba eh to ra'aitu ahmad za ka ce ba za ka ce ra'aitu ahmada ba eh ko ja ahmadu eh to in mutum ya ji ka faɗi wannan ɗayan biyu ne ko kuma uku sai ma uzuri kila in karantarwa kake yi kana yi ne saboda ɗalibai su samu talƙinin yadda ake ɗabbaka wannan li'irabi a kan harufa to wannan babin karantarwa daban yake ko kuma a'a a kawai yana daga cikin ashabu a sakkin taslam Eh. a goma zuwa da shi bai sa abin da aka wa ƙarshen kalma ba to ya zo su kawai sai ya ɗaure aga ya ɗaure ya kubuta bai dai jarra ko nasu ba ko don ma bale ka ce ya ɓata na hau ba eh sai ka jira ta ɗaure eh to akwai waɗannan ashabu akwai kuma wanda malam eh, sai kuma wanda bai sani ba jahili to kaga shi ba bai da ma'auni Eh, to amma malami in dai karatu yake yi ba karantarwa yake yi ba to za ka ga haka yake jan larabci wannan ka'ida ce to shine abin da yake magana ah, a nan cewa belawu kofi sauraka da addamma da jarra wayannan duk ba a wakafi gare su fataha a idan kalmat tanwini na shiganta to sai ka bai da shi alif sai ka yi waƙafi ra'aitu ahmada eh? sai ka ja alif din nan yawo to da malami ya ji ka ja larabci ya san ka san abin da haka ja ahmad eh yawwa ko ja a zaid marartu bi zaid kaka ce bi zaidin a eh yawwa sai in tsoro kake ji to kana iya daura abin ya an ce to yele rabi da shi kenan Shi- shi bai san hukuncin a- a- abin nan huruful jarra ba eh ba ba haka ba bai sani ba saboda haka shi yasa sai dai shi ta daure abin nan to akwai masu wannan sakkin taslam Mm. in kana jin tsoro to ka ɗaure harafi sai ka wuce kawai a ba ka gama da malamai ba. suka malaman nawa ina ka gama da su Eh, da sun ji ka za su ce kai wannan ba namu ba ne Eh, za za su gane yayi eh yawwa waɗanda dai ba su yi zurfi a nawa ba su ka gama da su eh su ka gama da su To, sai ce wali jarru, ita kuma jarra in baka santa ba, bil kasarati tana kasancewa ne da kasara. Hmm? Da kasara take kasancewa, ma'ana za a yi wa harafi wasali can ƙasa. Kuma duk wannan ana yi ne malace littabi ne, don a yi ma bayani. Mm, Kaza ga halinsa, kaza ga halinsa. da shi yasa malamai sun ka aza wa'annan wasu ladin don a yi ma bayani saboda akwai kalmomin da in ba su da wasali sai a kasa gane shin suna ne ko fi'ili amma ta hanyar wasali hmm? sai a gane sai a gane a kai wannan kalmar suna ce a wannan kalmar fi'ili ce to shi yasa littafi ana yin wannan ne domin bayani ga ɗalibai masu karatu ko kuma littabini ɗin nan yana ɗaukar muta'alliƙun ya zan ya yi ta'alluƙi ne da shi malam mai magana an gane ko bi ma'ana na yi maka wannan sharhi ne littabini saboda in fito maka da abubuwa fili yawwa don kakka rikici ka gobe an tambaye ka me don ma ka santa eh me nasu ba ka sani me jaz abin nan jarra ka sani ko ba haka ba to wannan ah, shine sai wal jazmu fi salimi ko bit taskini Mm. to sai malam ya ce to in kuma gaggara ma shi littafi ne din can kana iya rataya shi da shi wannan jumla ta ƙarshe wal jarru ma'ana an wa suna jarra ne littabiyin fil kasara da kasara littabiyin don a ƙara tabbatar da cewa eh shi suna ne suna ne mutamakkini mutamakkinun amkan Mm. Mm? eh eh ku taimaka mu mutamakkinun amkan mutamakkinun amkan متمكن أمكن والرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف والجر بالكسرة للتبيين والجزم في السالم بالتسكين to waljarru bil kasarati jarra tana kasancewa ne bil kasara da yin ma harafi kasara littabayini don a yi bayanin cewa wannan kalmar suna ce don suna kamar yadda muka sha faɗa a akwai mutamakkinun amkan akwai mutamakkinun ghairu amkan mutamakkinun amkan shine suna wanda yana ɗaukar aujihul i'rab yana ɗaukar raf'a yana ɗaukar nasba yana ɗaukar jarra kamar zaidu ja'a zaidu ko ra'a- zaidun ra'aitu zaidan barartu bi zaidin to wannan mutamakkinun ne amkan akwai mutamakkinun ghairu amkan shine mamnu'un min as-sarf shi biyu kawai yake dauka yana daukar raf'a yana daukar nasba amma bai daukar jarra to an wa suna wasali kasa ne littabiyini don a yi bayanin cewa mutamakkini ne kuma amkan wal jazmu to wannan ma'ana ta fi dacewa da ko fassara ta fi dacewa da zahiri eh, ita ce ta fi zuhuri wal jazmu ita kuma jazma tana kasancewa ne bit taskini da yin sukuni amma hafiz salim ga su eh, ga fi'ili wanda adda harfa ba na illa ba harufan salafiyayyu ne harafinsa na ƙarshe ba mu'talli ba ne ma'ana wato suna eh, fi'ili mu'tallul akhiri to kaga ba a yi mai sukuni sukunin zai na kasancewa ne bi hasfi harfil illa Hmm? kamar yarmi to sai ka ce lam yarmi yad'u lam yad'u to kaga su at-taskini bai baya shigan su amma ya zahabu sai ka ce lam ya zahabu ya qara'u lam ya qara jalasa lam ya jilis hadara lam ya hadur ila akhirih to shi yasa ya ce maka fi salimi amma sukunin nan ya takaita ne ga fi'ili mudari'i kuma salim ay allazi salima akhiruhu min hurufil illa wanda ƙarshensa ya kubuta daga harafin illa ƙarshensa babu harafin illa idan akwai harafin illa to mun ji abin da ake masa Mm. to in ka fahimci wannan babi ka haddace shi to insha Allah babu wata kalma wadda ba za ka iya li'irabin ta da kanka ba za ka iya li'irabi shi li'irabi kawai qawaid ne za ka haddace eh ka haddace ka'idodi to shikenan duk sanda ibara ta zo za ka kalle ta kasancewa ga mahallinta kuma ga hukuncinta na li'irabi amma rashin sanin wannan babi shi ke kawo matsala to can cikin al'ajin rumiya mun yi dogon bayani cikin alamatul i'rab to in ka samu ka haddace wannan babin in tun can ka samu matsala baka kiyaye shi ba to ka ka kawo maka ga cikas ba za ka iya li'irabi ba ba za a kawo aya a ce li'irabi ka iya ba eh sai ka zo ga wata kalma ka rasa ganewa me mecece ko ya za a yi mata li'irabi ba ka sani ba to wannan shi ne shi ne ƙarshen wannan babu insha Allah kuma nan za mu kwana a baiti na arba'in da shida Eh, wani sati sai mu tashi babu lismil faridi al-munsarif ha? yawwa suna al-munsarif kenan ko wa nauyin lismil faridi al-munsarif idan da rasta ƙa'ilan walam takif wannan shine insha Allah daga nan sai babu asma'i sitta al-mu'tallatil mudafa ya akwai tambaya sai ai tambaya
sakin taslam na'am
shi inda wayannan ashabu din za su iya sha shi ne wajen nasaba da da- da kuma rafa hmm?
wajen nasaba da rafa za su iya sha ko amma wajen wakafi kan tanwini a ake gane ba san na hau
Mm, iya akwai akwai larabawan da duka duk harafi na ƙarshe ɗaure suke yi sawa'un marfu'i ne mansubi ne majruri ne akwai waɗannan larabawa su haka ƙa'ida su take ja'a su ce ahmad ko kuma ja'a zaidu zaid eh, ja'a zaid ra'aitu zaid ba za su ce zaida ba barartu bi zaid ko waɗannan laraba to in malami ne kila ya san wannan mazhaba shikenan na
eh akwai wannan mazhaba eh amma mazhabar jumhur na shine ita nasba to ana tsayawa ne ga alif eh ra'aitu zaida kaka ce ra'aitu zaidan na a laraba ba sa haka na Mm. Na'am. To ita ta fi dacewa ga ɗalibi, saboda ita an mazhabar jumhur kuma ita malamai yake ƙarfafawa. Mm, Amma in ya haka nan ya dogara ne ga waccan mazhaba in malami ne to shi ke. Eh babu komi. sosai mi Hmm?
na yanzu kan matsalar ga wasu ke cewa Hmm, wace matsala na ɗaure Hmm. me suke cewa
in kana karanta ɗaya eh mai kiran sallah haka eh in ka wajen kiran sallah
to ina zuwa bare in ɗau waya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh